أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال أيضا har yanzu muna cikin diwani na Zuhair a wannan waka da zamu tashi a cikin diwani na Zuhairu a an yi saɓani a wajen malaman adabi a akan ta zuhairu ne ko ba ta zuhairu ba shi dai imamul asma'i ya ce wannan waƙar ba ta zuhairu ba ne ta wani bawan Allah ne da ake kiransa sirmatu abi anas ko kuma ana kiransa ibn anas al'ansari shi ne abin da imamul asma'i ya tafi amma wasu daga cikin malaman adabi sun tafi akan ta zuhairu ne shi abin da ya sa imamul asma'i ya ce ba tasa ba ne saboda ya ce wannan ba irin waƙar zuhairu ba ne idan ka kalli waƙoƙin zuhairu tun daga farko har ƙarshe kamar wannan ta sha bamban da sauran waƙoƙin zuhairu wannan shi ne hujjarsa a ita wannan waƙa in ma ta zamto ta zuhairu ne in ma ta zamto ba ta zuhairu ba ne waƙa ce wacce take mai ban tausayi waƙa ce wacce take mai ban tausayi dalilin yin wannan wakar Zuhair ko wanin sai wannan wakar mutuwar Nu'man bin al-Munzir a idan ba a manta ba a cikin diwani na Nabiga da muka karanta mun karanta mun ji wane ne Nu'man bin al-Munzir kusan diwanin Nabiga 99 cikin 100 na diwanin Nabiga yana cike ne da waƙoƙi da yawa yabo wa Nu'man bin al-Munzir saboda haka Nu'man bin al-Munzir mutum ne wanda aka ji daɗin mulkinsa aka mori mulkinsa ya yi alkhairi matuƙa to abin da ya sabbaba masa mutuwa to ƙarshe dai kashe shi aka yi ƙarshe kashe shi aka yi a saboda akwai wani mutum da yake tare da shi ana kiransa ibn addi to shi wannan ibn addi a zuha wannan nu'man bin munzir shi ya kashe masa babansa amma kasancewar kaga masarauta ne gurin aiki ne ko gwamnati ne ta kashe mutum uba to kaga dole zai iya yin aiki a ƙarƙashin gwamnatin ba zai ce ai gwamnati ita ce ta harbe min babana ba saboda haka to yana aiki tare da a shi Uman bin al-Munzir saboda haka wani lokacin ma har ana aiken sa a cikin wasu al'amura saboda haka sai aka samu a sarki sarkin Kisra sarkin Kisra, amma ba Kisra a nusharwana ba, sarkin Kisra sai ya nuna wa shi ibn addi cewa yana so ya aure, sai ya gaya mar irin kalar matar da ake nema, yake nema, sai ce ai ba inda za a samu wannan matar, sai a gidan a Nu'man bin al-Munzir. Kuma shi ya faɗa haka ne daman don ya haddasa yaƙi tsakanin sarkin Kisra da Nu'man bin al-Munzir. saboda sun Uman bin al-Munzir suna karkashin sarkin Kisra ne saboda haka ya faɗa haka kuma ya faɗa ne wai dan ya haɗa yaƙi tsakanin su saboda mi yana ta kokarin iya shekarun da yana aiki da Nu'man bin al-Munzir yana ta kokari ne wai ya ga wace hanya zai bi ya rama ya dauki fansar kisan da Nu'man bin al-Munzir ya mahaifinsa shikenan sai ce ai akwai a gidansa shikenan sarkin Kisra ya aiko cewa to yana so ya bashi yarsa guda ɗaya saboda a lokacin Nu'man bin Munzir yana da ƴaƴan sun kai kabar guda uku to anan maganar amsar da ya bayar shi kuma da Ibn Addi ya je sai ya canza maganar sai ya maida maganar kamar zagi sai ya ce ai da naje na gaya masa kaji kaji kaji abin da nace sai ya canza ba abin da Nu'man bin Munzir ya faɗa ba shi ya faɗa ba sai ya je ya faɗa kaga anan shi ma ya samu damar da zai dauki wannan fansar kenan shikenan anan sarkin Kisra na wannan lokacin amma ba Kisra anu sharwana ba eh ba wannan wanda ba Kisra anu sharwana ba saboda na tambayi shi Abdullahi Uwais Limanci Maliku Zaman nace wannan sarkin Kisran Kisra anu sharwana ne yace a'a ba shi bane shi wannan sarkin Kisra din wanda ya kashe Zuhairu sai da ya mutu sai da ya mutu tukun anusharwa ne ya hau shine wanda muka karanta a cikin diwanin shobra na sairul qalbi a kisra anusharwana to ba kisra anusharwana ba saboda haka to wannan abin da ya faru sai sarki sarkin kisra sai ya aika sai ya aika ya ce to lalle Nu'man bin al-Munzir ya zo tunda ko ya ji an ce sarkin Kisra ya aika masa ya ce ya zo to tun daga nan ya san harkar ta ɓaci kisa ne kawai kashe shi zai yi a nan Nu'man bin al-Munzir ya ta kokarin ya za a ya samu taimako daga ƴan uwa Larabawa su taimake shi abu ya gagara sai mutane ɗaya ƙabilu guda ɗaya ne wanda ake kiransu banu rawaha min abas ƙabila ce daga banu abas ana kiransu banu rawaha su suka ce wa nu'man bin munzir suka ce to gaskiya kai mutum ne adali mai adalci za mu iya kare ka da abin da za mu kare rayukanmu saboda ka so wurinmu za mu kare ka a nu'man bin munzir ya ga gaskiya su wannan banu a banu abas ba za su iya rigima da sarkin kisra ba ya fi ƙarfinsu ya ce gaskiyar magana ko na zo na fake da ku ba za ku iya ba sarkin kisra ya fi ƙarfinku sau da kawai wannan kariya da kuka nuna za ku ban na gode allah saka da alkhairi gaskiya ba za ku iya ba kawai a nan ya gaba sau da wannan abin da shi ya sanadiyar mutuwarsa sau da kuma an yi saɓani me ya sa ya mutum kashe shi aka yi akwai wanda suke cewa kashe shi aka yi akwai wanda suka ce a'a sarkin kisra kama shi ya sa shi a prison a haka har a cikin prison din ya da cutar da ya tsaye ta sanadiyar mutuwarsa akwai wanda suka ce ma guba aka saba saboda haka akwai maganganu dai masu yawa wanda suke da alaka da ban tausayi matuƙa eh sun suna da alaka da ban tausayi matuƙa to saboda haka wato wannan dalilin yasa shi kuma wannan mawakin sai wannan waka dan ya nuna maka idan adalan mutane mutane maɗaukaka irin su Nu'man bin al-Munzir za a iya kashe su ko za su mutu to kuma kai kuma wane ne to shine sai fara wakar kamar haka alalaita shi'iri hal yaran nasu ma ara min al-amri aw yabdu lahum ma badaliya alalaita shi'iri hal yaran nasu ma ara min al-amri aw yabdu lahum ma badaliya alalaita shi'iri ina ma na sani hal yaran nasu ma'ara shin mutane sun san ku abin da na sani shine hal yaran nasu ma'ara shin mutane ku sun san abin da na sani ko kuma hal yaran nasu ma'ara shin mutane suna ganin abin da nake gani min al'amri daga lamarin rayuwar duniya aw yabdulahum ma badaliya ko kuma ma badaliya abin da ya bayyana gare ni yabdulahum ya bayyana gare su shin mutane ku sun san abin da na sani game da rashin tabbas din rayuwar duniya shin abin da ya bayyana mun shin ko ya bayyana musu eh badaliya annallaha haqqun fazadani ila alhaqqi taqwallahi ma kana badiya badaliya annallaha haqqun fazadani ila alhaqqi taqwallahi ma kana badiya badaliya hakika ya bayyana a gare ni annallaha haqqun hakika Allah shine gaskiya duk wani abin da ba Allah ba to ba gaskiya bane fazadani ilal haqqi sai ya ƙara min ilal haqqi zuwa ga wannan gaskiyar da na ce tabbatar da Allah shine gaskiya taqa wallahi to wannan abin sai ya ƙara min tsoron Allah ma kana badiya abin da ya kasance ya bayyana zuwa gare ni wannan abin da ya bayyana gare ni sai ya ƙara min tsoron Allah tunda in gane cewa Allah shine gaskiya to wannan abin sai ya ƙara min tsoron Allah eh badaliya annal annan nasa تفنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا to daga cikin abin da yake cewa alalai ta shiri halayyar nasu ma a rashin mutane suna ganin ku abin da yake gani to yana fara musu bayani ne badaliya hakika ya bayyana a gare ni annan nasa cewa mutane tafna nufusuhum rayukansu za ta kare shine mutane duka mutuwa za su yi shine abin da na fahimta wa amwalahum yace kai dukiyoyinsu ma gaba ɗaya karewa za su yi wala araddaha faniya ni ban taba ganin faniya karewa liddahari ga zamani ba su dai kwanaki suna nan dare da rana suna nawa mutane su suke mutuwa su basu shine wala araddaha faniya ban ga cewa zamani zai kare ba eh amma shi ma wannan cewa ba zan ga cewa zamani zai kare ba karewa ta temporary ba karewa ta dindindin ba in karewa ta dindindin ne zamanin ma zai kare amma karewa ta wacin gadi temporary eh wa inni mata abid min al-ardi talatan ajid asaran qalbi جديدا وعافيا وإني متى أهبب من الأرض تلعة أجد عصرا قبلي جديدا وعافيا وإني حقيقة متى أهبب من الأرض تلعة متى أهبب تلعة duk lokacin da na shiga wani tudu milal ardi na duniya a ji da asarar sai in samu wani gurbi ƙabli na cewa lalle lalle wasu mutane sun zo nan kafin ni jadidan zan iya samun wani guri kuma sabo wa afiya ce kai har ba wanda ya tsofe saboda haka in ka kalli rayuwa duk abin da ka kalla sai ga an yi kafin kai yanzu haka ma ana yi gashi dai wani abu ma zai faru zuwa gaba shine ajid asaran sai in samu wani gurbi talatan shine kamar tudu e arani iza ma bittu bittu ala hawan wa inni iza asbahatu asbahatu gadiya arani iza ma bittu bittu ala hawan wa inni iza asbahatu asbahatu gadiya arani hakika ni na tabbata ko kuma arani ni ina ganin kaina iza ma bittu duk lokacin da na kwana bittu ala hawan nakan kwana ne a bisa wata bukata kullun in dare yi nakan kwana ne da wata bukata cewa zan yi kaza zan yi kaza gobe na shirya zan yi kaza zan sai kaza zan yi abu kaza shine bittu ala hawan in kan kwana ne kullun in zan kwana in kan kwana ne akan wata bukata wa inni idza asbahatu amma ni idza asbahatu lokacin da in waye gari asbahatu sai ne waye gari gadiya ana mun sammako wata bukatar sai ta mun sammako ga abin da na shirya zan yau goben kuma na tashi kuma sai wata sabuwar bukatar ma ta sake zuwa za ta iya na tanadi kuɗina cewa watakila abu kaza zan saya da shi ina tashi gobe kuma sai wata buƙatar daban a tashi da wata buƙatar da ba ita aka shirya wannan abun ba shine asbatu sai na waye gari gadiya ana min sammako wata buƙatar sai ta min sammako ko kuma wani abu ya faru sai ya zama ba wannan buƙatar da na shirya gobe ba ita zan yi ba yau saboda wani abu ya riga da ya shigo eh eh arani izam a ila hufratin uhuda ilaiha muqimatin yahussu ilaiha sa'iqun min rawa'iya ila hufratin uhuda ilaiha muqimatin yahussu ilaiha sa'iqun min rawa min wara'iya ila hufratin saboda haka sai na wayi gari wani abu yayi mun sammako ko na bukata ko mutuwa ila hufratin sai ka ce sa'iqun shine fa'ilin karatun namu sa'iqun wani mai korawa min wara'iya wanda yake daga bayana mai korawa daga bayana ila hufratin uhuda ilaiha sai ya kora ita wannan rayin ran namu ila hufratin zuwa ga wani rami muqimacin wanda take zama a cikin wannan ramin ya hussu ilaiha yana mai zaburanta zuwa ga wannan gurin eh shine ila hufratin zuwa ga wani rami uhuda ilaiha muqimacin ana mai kora rayukan muqimacin tana mai zama a wannan gurin sa'iqun wani mai korawa min wara'iya da yake daga bayan mu ya husu ilaiha yana zaburar ran namu zuwa kora wannan gurin saboda kullum mutum kamar wani mai korawa ne yake sake kora shi zuwa ga kabari ka anni wa qad kallabtu tis'ina hijjatan kala'atu biha amman kibayyar da'iya كأني وقد كلفت تسعين حجة كلأت بها عن منكبية ردائية كأني كي كاتشيني وقد كلفت حقيقة أنا زونا أولا دنيا تسعين حجة شدة شكرا تسعين gashi na zauna shekara casa'in a wannan duniyar amma ka'anni kai ka ce ni kala'atu biha na toɓe ne biha a wannan shekara casa'in ɗin da na yi kai ka ce kala'atu na toɓe biha da wannan shekara casa'in da ne a duniya rida'iya na toɓe mayafina ne an manki biya daga kafaɗuna shekara casa'in ɗin da ne a duniya a yanzu da nke ciki yadda ba na jin komai na motsin shekara casa'in ɗin nan duk wani daɗi da na ji a baya duk wasu harkoki da ne a baya kai ka ce ma ba a yi komai ba kai ka ce kawai wani mayafi ne a kafaɗa ta in cire shin ajiya ƙasa duk lokacin da ka cire wani mayafinka ko wata rigarka ka cire ka ajiye a ƙasa ai ba za ka rika jin ko da ko wannan rigar ta yi shekara a jikinka ba ka rika jin alamun cewa wai wannan rigar ta zauna a jikinka ba ba ka rika jin wani alamu cewa riga ta zauna a jikinka ba saboda haka yadda aka yi wannan shekaru casa'in din kamar ba a yi komai ba kai ka ce wani mayafi ne a kafada ta na cire shi yadda ba za ka ji motsinsa ba ba ka ji kaushinsa ba ko ɗuminsa ba ko alamun cewa wani abu ya zauna a cikin wani kamar ma ba a taɓa sa shi ba ya ce to haka na ji shekara casa'in ɗin ta zo ta wuce kaga rayuwa akwai ban tsoro shine ka'an ne kai ka ce ni wa kad kallaktu wa kad kallaftu haƙiƙa na zauna 90 hijjatin shekara 90 a kala'atu biha amman kibiyar da'iya na ce kai ka ce kawai na cire mayafi ne a ta saboda ganin saurin abin da kuma ba na jin komai na wannan shekarun kana ba a yi komai ba kawai abin da yake faruwa yanzu shi ta shi kansa ake ba abin da yake baya ba eh badaliya anni lastu mudriku ma mada wala sabiki shay'un idza kana ja'iya badaliya anni lastu mudriku ma mada wala sabiqan shay'an idza kana ja'iya badali hakika ya bayyana a gare ni anni lastu mudriku ni ban kasance zan riski ma maza abin da ya shude ba abin da na fahimta a rayuwa duk abin da ba rabona bane ba zan same shi ba shine badali ya bayyana a gare ni anni hakika ne lastu ban kasance mudriku mai riskar ma maza abin da ya shude ba amma ina nufin ma maza abin da ya shude ma'ana abin da ba zan iya samu ba duk abin da ya shuɗe ya kubuce min ba zan same shi ba to kawai na gane cewa ba zan same shi ba in abu ba raban ka bane duk inda kai ba za ka samu ba wala sabiqan sha'an idza kana ja'iya a wala sabiqan sha'an idza kana ja'iya wala sabiqan sannan abin da ya gabatu shine wala sabiqan hakan nan abin da ya gabatu wala sabiqan sha'an ko wani abu da ya gabatu iza kana ja'iya in ya kasance mai zuwa ne wala sabiqan bai kasance zai kwace mun ba yawwa shine sai ka ce to shay'an wani abu wanda yake rabona ne iza kana ja'iya lokacin da wannan raban nawa yazo wala sabiqan ba zai taba kubuce mun ba shine abin da na fahimta ga rayuwar duniya abin da yake rabanka duk gwagwarmayar duniya he ka samu abin da yake ba rabanka ba dinnacinka ba za ka samu ba shine badaliya ya bayyana a gare ni anni lastu mudriku ma ba ban kasance zai riski abin da ya kubuce ba she'an wani abu kuma iza kana ja'iya in dai har ya zo min ya zama rabona ne wala sabiqan bai taba tsere min ba ya gudu ya bar ni arani iza ma shi'tu laqaitu ayatan tuzakkiruni ba'dallazi kuntu nasiya arani iza ma ji'tu iza ma shi'tu laqaitu ayatan tuzakkiruni ba'dallazi kuntu nasiya arani haqiqa na tabbata ni iza ma shi'itu duk lokacin da na rafar na rafkana shine shi'itu anan da ma'anar kamar rafkana iza ma shi'itu duk lokacin da na rafkana na manta da wani abu laqaitu sai na hadu da ayatan wata alama tuzakkiruni wadda za ta tunatar da ni ba'dul ladhi kuntu nasiya sashin abin nan da na manta duk lokacin da nake ganin kamar ba zan mutu ba shikenan kawai ina tare kawai in ga wani wanda na sani in saba da shi kawai he na ji ya mutu ka gani ma na tabbatar kenan zan tafi shine a rani hakika na tabbata ni izama shitu duk lokacin da na rabka na laƙaitu sai na da ayatan wata alama tu zakiruni da zata tunatar da ni ba abal ladhi kuntu nasiya sashin abin nan da na manta eh wama in ara nafsihi taqiha karihati wama in taqi nafsi kara'imu mahaliya wama in ara nafsi taqiha karihati wama in taqi nafsi kara'imu maliya sannan daga cikin abin da na fahimta da rayuwa wama in ara nafsi wama in ara nafsi eh wama in ara nafsi bana ganin kaina shine wama in ara nafsi bana ganin kaina karihati jarumtar da nake da ita taqiha za ta iya kiyaye ni daga mutuwa bana ganin cewa jarumtar da nake da ita za ta kiyaye ni zuwa ga mutuwa wama in ara nafsi lafiya lauto jeki eh wama in ara nafsi bana ganin raina karihati jarumtar da inke da ita da jura wahala taqiha zai kiyaye ni daga mutuwa jarumtata da tsayawa da kula da nake da lafiya da tanadar makamai na yaki da shirin ko ta kwana to na tabbata yanzu kan ina ga wannan abin ba zai hana ni mutuwa ba wama in tabqi nafsi kara'imu maliya kara'imu maliya kara'imu zababbun maliya dukiyata wa ma in taqi nafsi na tabbata yanzu kan ba su iya kiyaye raina daga mutuwa ba shirin da nayi ko ta kwana da jarumtata ba ta hana na mutuwa ba sannan zababbiyar dukiya ma da intara ba ta hana na mutuwa ba eh alala alala ara alal hawadisi baqiyan wala kalidan illal jibalar rawasiya alala ara alal hawadisi baqiyan wala kalidan illal jibalar rawasiya ala yace ya ku mutane ku saurara ku ji la ara bana ganin baqiyan wani abu zai saura alal hawadisi a bisa masifin nan na zamani wannan masifu na zamani ba na tabbata ba wanda zai tsallake shine wala la'ara bana ganin alal hawadis baqiya wani zai zauna zai saura alal hawadis akan masifun nan na zamani duk abin da suka sa gaba sai sun kawar da shi wala kalidan na tabbata babu wanda zai dawwama illal jibala sai duwar watsi arrawasiya wanda suke kafaffu in dai mutum ne kowa mutuwa iya duwatsu su za su tabbata shi ma ana abin da malamai suke cewa wala kaldan illal jibalar rawasiya ba wanda zai tabbata sai duwatsu kafafu to su ma anan yana nufin tabbatuwa ba na dindindin ba tambatuwa na temporary wacin gadi zuwa wani lokaci yake nufi ba ba dindindin ba in dindindin ne har duwatsun sai sun kare eh wa illa samaa wal bila dawa rabbana wa ayyamana ma'adu da tan wallayaliya a wala samaa wa illa samaa wal bilada wa rabbana wa ayyamana ma'adudatan wallayaliya yace har yanzu ya gaya maka cewa bai faga wani abu zai tabbata ba ga wannan masifin zamanin sai duwatsu kafaffu yace wa illa samaa sai dai sama kawai sama ne na san masifin zamanin nan ba yadda za su yi da ita wal bilada sai kuma garuruwa sai dai mutanen garuruwan su mutu su bar garuruwa yace wa rabbana yace sai ubangijin mu kuma wa ayyamuna sai kuma kwanakin namu nan ladi litinin talata laraba shukan mun san ko mutane sun mutu su za su rika zuwa shine wa ayyamuna sai kwanakin mu ma'adudatan wanda suke lissafaffu sune dai kwanakin nan guda bakwai wal layaliya da kuma darare su kan na san za su rika zuwa to shi ma anan abin da malamai suka faɗa suka ce wa illar sama'a sai sama ma'ana dawwama amma na wacin gadi ita ba za a yi lokacin da za ta kare wal da su ma garuruwa dawwama ce ta wata wacin gadi wa rabbana sai ubangijinmu Allah shi kaɗai ne zai dawwama wa ayyamuna hakan nan kwanakin mu su ma akwai lokacin da za su kare ma'adudatan wanda suke ababan kirgawa wal layaliya da darare saboda haka duk wani abin da aka ce zai dawwama in ba Allah bane to ba ana nufin dawwama ta dindindin ba a'a dawwama tamfurari ta wacin gadi zuwa wani lokaci eh wallahu a'lam